bayan alaran a zuwa yana koyar tambayoyi yanzu za su ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a makar ahlus sunna da jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a biyu ga wata na jama'ar saniya hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da sha biyar ga watan daya shekara ɗaya. a kayan adana masu akwai tambayoyi wanda asalin karatun za mu tashi sautar maryam aya ta biyar. a tambayoyi wanda na samu ko kayan shigo aka shigo musu ga su kamar haka a wannan duk da dogon takarda ce amma a jimilce abinda yake magana ko take magana mace ce cewa akwai matsala da ke yaduwa a cikin yan uwa shine hada mace biyu ko uku a cikin bila daya yadda dukkan abin da ke faruwa tsakanin miji da mata na mu'amala suna jin kowace na jin abin da yake wakana shi malam a musulunci ya yarda da wannan ko kuma a sa shi a cikin larura to an ce larura zaman kanta take kuma kowace ya dace kamar malamai ke cewa a zaruwa ta shukadar bai kadariya ba kurin ba dukkan zarura take halatta abin da aka hana ya dace da matsayin halin mutumin da yin da yake ciki misali iyayewa yanzu misali mutumin da aka yi ambaliyar ruwa ya kwaso iyali aka shiga wani in ma karka shagar da ruwa ta gawo aka ta cin kalasiri aji da mata uku wani gagar ruwa ta kawo amma asali in ba da rura kun hakan bai halitta ko da bila guda duk da ruwa take kawo zama da rura zama kanta take in dai ba da rura ba ya kamata ko tana jin ɗanwata ko tana ganin ɗanwata irin dai da aka saba na al'ada sai an da ruwa gaskiya Allah warware kullum sai ta biyu ta iya cewa ɗan uwa iya ga bayan kiran sallah wajen ashadu an la'ilaha illallah wasu na ci gaba da sauran askar wani muhammadu rasulullah ƙarshe ne yabin da yake suna ka tsaya inda lalai da tsaya bakin ashadu an la'ilaha illallah ta ƙarshe kun da tsaka tsaka ne sai kama annabi salati ka yi roƙi wasila ka yi addu'a ka amma ƙari bayan la'ilaha illallah kare na cikin suna a cikin addini bai cikin suna sai yake cewa yakan ga a lokacin tahiya ta ƙarshe a sujada ta ƙarshe akan tsawaita sujada akan sauran sujada wani iyawa sabo ne ba suna bace ba takaita addu'a a tahiya a sujada ƙarshe lalle hakan yakan wakana ga mutane babu wani ƙayyadewa sai a sujada ta ƙarshe za a addu'a dukkan sujada cikin sujada wuri ne na amsar addu'a kenan annan sallallahu alaihi wasallam ya ba mu damar roƙon Allah kawo bukatun ma cikin sujada keɓance ta ƙarshe da addu'a ko doguwa bai daga cikin sunna sai dai an ce akwai abin da yake wakana wani lokaci yakan yi misali mutum akwai abin da bai wani ba ko bai roƙa bai tuna ba a ce haramun ne amma da mai da haƙiƙa ya koma ƙa'ida dukkan su da ƙashe ke madogon addu'a bai daga cikin sunna sai ƙarin bayanin yan uwa dangane da hali da muke ciki yau na fitina ta siyasa yan uwa musulmi shi ne musulunci duk halin da yake ciki allah ba shi mota duk wata hanyar ta zo imani ya tsaya kan imanin shi diba mai tsari da shari'a ta mashi yau kowa sani ne da ake hayaniya da masu suke kan mulki suna kare mulkin su da wanda suke nema suna nema su ture su ko shi ne ake ta hayaniya da da kawo yanzu kuma an sa gaba ana nema wane ne zai hau to mu a matsayin mu na musulmi matsayin na musulmi kana da mota abinda zai baka hutun zuciya kai bakin naka ya yi bakin nashi Allah ya riga ya shaka Allah subhanahu wa ta'ala cikin mara ya ba manzan shi umarni ya gaya mutane duniya kowa sani na kan so wani ko ni da kai na kan so abin amma abin ba hannun ba kowa ke hannun Allah ke ina so kana so kana so na wata iya san wancan duka abin a hannun Allah ke Allah subhanahu wata'ala ya ba manzon shi umarni cewa qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir dimi imani ji abin da Allah ke cewa ga mutane Allahumma malikal mulk Allah shine mamalikin mulkin duka hannun shi yake ina rufin Allah ta da rama jamun a yankun mara da ita Allahun malakar mulkin mulkin mulkin قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير جزاك الله خيرا كما وانا آية القرآن duk wani mai hayaniya da ababin da Allah ke cewa ku zanta da mai imani ka shura magana Allah kana so ina so iya so wannan iya so Allah gaban da Allah wata ƙulin lahama malikar mu ka gaya mutane Allah shi Allah ra'a na mashi gani da gaya mu duniya Allahumma malikar mu Allah shi ne mamalaki mulki gaba ɗaya a hannun shi da haka ce tutun mulka man ta sha Allah kai kake ba da mulki ga wanda kaso ba da naso ko kaso haka ya ce wa tanzibul mulka mimman tasha Allah shi ke amshe mulkin iya so bai so ga wanda Allah ya so ya amshi wata izu man tasha Allah kai kake daga wanda kake so wanda kake so Allah zai daga shi shi Allah wanda yake zai daga shi akan kowa haka ce wata zullu man tasha kuma Allah kai ne kake kaskantar da wanda ka so ba wani ba بيدك الخير دون الخير أهل المادة كم ألا إنك على كل شيء قدير كم ألا كيمي يكون أكون لكن أنوى موتا مكان مينام ممهم برم الله دولي دولة برم الله الله تمكين الله رمى زي ما تاش آية 85 cikin suratul malik
يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وفدا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا الله سبحانه وتعالى نبام labari irin abin da zai wakana a hilin kiyama ce ranar da za mu taro ko tado bayi masu tsoron Allah zuwa ga ar-rahman zuwa ga Allah mai rahama matattara ta yin hisabin rayuwa da aka yi a duniya wafda masu imani almuttaqin suna za a taro su ko a rako su wafad abu ne daga cewa bako na karawa abin girmamawa za su zo a cikin karramawa zuma tsoron Allah za su zo hilin kiyama matattara cikin karamci haka Allah ta tare masu imani cikin karanci Allah sa muna ciki ya ce wani su kuna mujirmi ne ila jihannama wurda su kuma miyagun mutane fajirai mujirmai mutanen banza su kuma za a koro su za a koro su zuwa ga jihannama wurdan cikin halin kishirwa an kaɗo su cikin halin kishirwa za a koro su inin kiyama zuwa ga jihannama kai su Allah kiyaye sai ce lamin kuna shafa a nan duniya matsala mutane da yawa ko al'ummomi masu yawa suna da sanin cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mahalici shi ne mai iko akan komi amma suna ga imma wasu mutanen kwarai in ma wasu aljani wasu ce mala'ika ko iya neman wanda zai mai ceto a wajen Allah babba haka ta ƙidan mutane to wannan ceto ne Allah subhanahu wata'ala ke kore wata babu wani wanda ya mallaki ceto ga wani ko shi nan na malmantar suna cewa iya ɗaukar dukkan ɓangaren biyu in ma abin bautar ko su wanda ake bautawa ala kullu hal babu wanda ya mallaka ceto ga wani ko ga kanshi ba Allah kullu la shafa'atu jami'a duk ceto gaba da alhan asaki in wa ceto da ake maganar inkarin shi wasu doka a duniya akwai ceto a hidin kiyama amma Allah mallaki kanshi shi ne da yake cewa la yamlikuna shafa'ata ba su mallaki ceto ba a hannunsu illa mani takada inda rahman ahada sai wanda ya ɗauki alƙawari a wajen Allah nan abin da ake nihi idan muka ɗauka su masu ceton haka su wanda za a ceton iya da alaƙa na ahada babba ahad mana sai mai imani da la'ila illallah wanda bai karya tauhidin shi ba shi wanda za a ba ceton ya zamto mai imani Allah yana bar ceto ya tabbata tun daga annabawa siddiƙai shahidai salihan bayi kowa zai yi ceto gwalgwadon abin da Allah ba shi Allah zai baka bakin abin da ya baka kuma gaba daya Allah subhanahu wata'ala shi ma zai na shi kenan tabbas akwai ceto gobe kiyama amma ceton ne shi Allah ke ba wanda ya so don ya karrama shi kuma ya ji kamuna bawa mai laifi iya da imani shi wanda za ce tan iya da imani ba mushriki bane ba mai imani ne da Allah amma ya je himin kiyama da layuka da kurakurai ayyuka marasa kyau wanda ya cancanta a mai azaba laifin da yayi ya kai a mai azaba to amma da imani tare da shi to wannan laifi hawa hawa ne kuma ramar Allah ga bayi hawa hawa ce wani kowa dai inda Allah ya da shi to wasu bayin sun shiga wutar za a hudu su wasu kahimar su shiga za a yaye musu wasu a wutar ɗan kwanaki da wasu kwanaki sun jima a ciki haka abin ke mataki-mataki a ciki kenan akwai ceto tabbas amma allah shi ke ba cikin bayi masu imani don ya karrama ga kai mai ceton ya baka ceci su wane ceci wane ceci kaza ka je ka ceto uwayenka ne diyanka ne abokai ne a baka dama Allah zai zai ceto Buhari kuma su ruwa ta inganta za a tura a tura har za ku saura a wuta Allah zai ce ku je ku diba ko da kwatamcin zarra na imani duk mai imani kwatamcin zarra ku hudu shi kaɗuwa shi a wuta an ba ku dama in dai da imani aka mutu ko tamtin zarra ta ƙarshen imani ba a dawwama a wuta shi ne yawan muhimmancin tauhidi duk abin da ka kai a kawo gaga da imanin kai gushi ka tsaya kan tauhidi duk yadda aka yi ba a doma wuta ta kwatamcin zarra ta wani ya ce ba da kalmar shahada ba aikin da yana alkhairi amma kuma ga laifi tun mutu amma tun da imanin allah zai sa a hudu shi cikin sai musulun annabi sallallahu alaihi wasallam ke bada labarin cikin ƙarshen yan wuta hutawa yace wanda wani da cikin yan wuta ya kone ya zama gawayi rubus amma kuma ba mutuwa rubus ya zama gawayi kuma da ran shi zai ce ya rub ya ubangiji na Allah annabi ya labari inda yake tattaunawa da Allah subhanahu wataala yace ya rub ina roƙo zai ya ishe ni bala ya kai mun Allah a dan muna rahama a kai ni baki baki Allah ta ce bawa na kawai kai wadara bayan an kai ka ce kuma ka kasa wani abu daban daga wani ya ishe ka ce wani ya ishe ni Allah ya ishe ni ba san kuwa ba wannan Allah ya bada umarni a kashi bakin wuta sai ya leƙa abin waje cikin sai musulmi zai leƙa waje Allah uhuwa ce bawa na kai kuma zuwa ce za ka yi kai muka ya muka da kai kai da kace daga nan ce Allah ya rahama ka wai ba sana maka Allah ya rahama ka Allah ni da kai na uhuwa uhuwa to da uhuwa shikenan shikenan Allah ta ita yin annabi annabi ya bada labari da hatta kai a hudo shi over iya hutawa idan ya diba baya ta ce alhamdulillah da jani minki na gode ma Allah da tsaka da gare ki Allah bai bafi kowa ba alkhairi irin da ya bani ya ga duniya ba da shi samu alkhairi al'ada gaba daya shi ke ba wanda yi shi samu alkhairi an mun doshewa bai ji aljanna ba na bace anan akwai wani ruwan sanka mana haya na bace za a cikin wani ruwan iya shiga zai koma sabo pol gawi ya zazzage fata ta zazzage sabuwar fata pol ta dan aljanna kuma ce bismillah aljanna shi na wata ruwaya cikin targewa ya kama hanyar ne zai ganin dogon gidan wannan bidin sama lulu ya haske sai faɗi ce ya rabu ya Allah jiki Allah na gani a ce ba Allah bane wani gidan kai na aljanna ɗan wannan uwa wannan wa shine ƙarshen mutuwa ƙarshen mutuwa wani ƙarshen mutuwa wani ba na ga ɗan gaba gaba wannan ƙarshe ne zai ga wannan gida bidin na lulu ba zinariya ba lulu sama zai ce Allah ne gani sai gidan daga cikin gidajen kai na aljanna Allah samu take yan gaba gaba kenan wa akwai ceto tabbas amma ceto Allah ke ba wanda ya so ga wanda ya so abinda ake inkari na mutane a nan duniya ka dauki wani zai min ceto to wa ga mashi ya tsira shi ne matsalar mutane a yau mutane sai kan koma da mansu ko shewanan su a ce wani ga kiyama shi zai kira ga annabi wa ga mashi ya tsira shi ne matsala su ma yan warko shi ya kira sabarsu tsammanin wannan malaman sai su ma su yabusa da ya uku a duka hata mu da nuwa sun san da Allah babba Allah ake bauta suna bin yabusa da uku da nasara duk wannan manyan mutane da sananu a cikin su an san su suna ga wani matsayin su za su yi masu ceto gobe kiyama shine hadarin da kace baro su kenan ko a yau dan kamun da su daga duniya kace wani zai mun ceto gobe kiyama wa ga maka shi ya tsira kaza kaza ka tsira nan kowa da kanshi akwai ceto amma Allah ke ba da ga wanda su ya ba wanda ya so ya ce cikin wanda Allah su Allah tsirke mu to kinan wa'annan abin da suka rike na banza la yamliku na shafa'ata ba su mallaki ceto ba illa man ittakhadha 'inda ar-rahman 'ada sai wanda ya rike alƙawari na Allah tsakanin shi da Allah ke yi masu tauhidi ke ceton bayi su kuma su ma Allah ne ke su mallaka ba Allah ke ba su nan na ci gaba وقالوا اتخذ الرحمن ولدا
na'am لقد جئتم شيئا إدا
babban magana aka ce miski da babban magana an sace mai suka ce a cikin sarki gomi Allah ya ce wa ƙalu ta haɗar rahaman walada sun haɗi sun riya cewa Allah mai rahama
ya riki wani a matsayin da ittakaza ba wala da ba a ya ba wani matsayin ba cewa yawa ba nan ba cewa ba an ta kake mu ce Allah yau ba Allah ba aiwa bai kana ta dan kasuwa Allah ya ba wani ne matsayin da a wannan kirtin shege Allah bai so cewa ya riki wani ya bashi matsayin da shine Allah ke magana sun ce ar-rahman ya riki wani a matsayin da yace mai Allah ce laqad ji'tum shay'an idda لقد جئتم شيئا إدا
haƙiƙa wannan kalma cewa ittakhadha ar-rahmanu walada kun zo da magana idda ma'ana abin da yake abu wata ƙarya mai hurkitarwa abin za a wani mai munin shi zai tsoratar da ka hurkita kun zo da mugun abu eh laqad ji'tum shay'an idda kun zo da mugun abu sai Allah ke suranta maka girman wannan mugun abun me yake ke cewa takaddu samawa تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا
Allah subhanahu wata'ala na siffanta mana munin dangana ma Allah ɗa ya ce takadu samawatu ta fattar na minu girman kalmar ya kai ya sa sama duk girmanta ta tsagi sama gaba ɗaya ba ƙasa ba sama gaba ɗaya za ta tsagi ya ce watan shakul arab da ce ta fattar na ya ce minhu sama za ta tsage da mi daga kalmar wannan dangana ma Allah ya roki wani a matsayin da sam ya kai girman kalmar ya sa sama ta tsage wa tanshaqqul ard ya kai ƙasa ta tsage wa takhiru aljibalu hadda ya kai dutse ya rushe zama gari mu dole yan uwa wannan abin da zai kai sama ta tsage ƙasa ta tsage dutse ya rushe zama gari an da'au da rahamani walad da'awar dangana ma Allah mai rahama a ce ga wani dan Allah dan wa shine wannan hadarin kalmar kai musulmi dan wata manuwa daban ai shi ma addini ne na Allah wa baskin da Allah ko da Allah yahuda lokaci wa addini ne a'a yan uwa magana zamantakewa daban mu'amala musulunci ya tsara mu'amala da yahudawa da zarwata da mutusawa amma babu ƙarya a zafi da gaskiyar magana ƙarya ce kai malami ka ce wani ɗaya walla ƙarya ce kai kuma ɗan wannan na sha ƙarin misali so da yawa irin malamai na furoje sukan irin wannan magana gwamnati ɗauke su ba a lura da haɗarin abin da suke hudu mene ne yanwa ai asali ana neman ɗin fitina ta taso wani malaman su yi magana su kwantar da wutar fitina to abin da yake wakana shi malamin toci ya je toci ya karantar da mabiyan shi addini a wajen allah kurin da isa ne kadai tun addini kadai ce ba gaskiya bane ba haka ake koya musu a toci shi na musulmi ya ji allah ce masu cewa Allah uku ne kahure ne masu cewa isa Allah kahure ne masu cewa Allah uku dole sun ci kahure ne ya yi a ƙur'ani kana karanta da shi yanzu sai yi ka a radiyo ko a talabijin kana cewa shi ma addini kaga kai dai ya san makareci ne munauki don haka idan rikici ya taso barka matsin shi waranka ya san ɗan furuje ne kuɗi ka ci kwarar don haka yan uwa abinda yake gaskiyar magana malamai su karantar da mabiya al'umma musulmi musulunci ya ba da zamantakewa kare haƙƙin hatta ba mu dutse annabi ya zama da kahure akwai kahuran akwai akwai mu'ahad akwai zimmi eh akwai ma'aikata akwai zimmi akwai mu'ahad wanda mai mu'ahad musulmi ne kawuri ne bai hude gobar tsari zai zama a cikin ku iya bautar wani allan shi a ba shi dokoki na zama ya yi bautar shi da yake su ba taba shi haka kawuri ne zai zo akwai al-mu'ahad shi zan wace ki kawuri ne amma zan wani mu'amala shi zo yana abuwa ce koma muna muna yaki da kasasu muna yaki ma kasasu ana yaki da kasasu ana yaki amma zai zo wata mu'amala ba shi dama yi akwai zimmi a cikin da yake rayuwa kawuri ne bai hule ko ban tsari akwai wanda zai zo wata mu'amala Allah ce a ba shi dama kuma an kare a kare shi haka shi duka cikin aminci na'am ruwaya ta cikin bukari samsirci ya yi mu'amala a manzan da ke cewa duk wanda ya kashe mu'ahad kahurin amana bai su kafin aljanna ma in zai gaba ban ka sha wahala ka haka na musulunci har aka magana har na kashe ka aljanna dalilin kashe kahurin amana ke musulunci ke na karantar da mutane kyakkyawan mu'amala zamantakewa kowa addinin shi na imani addinin kahurci ba gaskiya bane ba kahurci ne babba amma kuma an baka dama ka zama na kai kayanka da kuma duk wanda jini ko kuwa ne haka kamata a karantar da al'umma da gaskiyar magana amma ƙarya ba ta ma bin kowa don haka ɗan uwa a wajen musulmi babu kalma mummuna na ta wata muna tattauna da wani wani pastor na wata bayani a rediyo ya je kamar ya kai mun hari a rediyo sai yake cewa na zage su ita zage ne na maka a wannan kalma da ce ai wannan qur'ani ne mutum kuma a littafin kuma abin ba haka bane ba ya ce ni ban da jin shayi in ce aleluya wane ne da ce gaban shayi ce baka ga wuri ne gaban shayi haka nan kenan wannan abin aqida ta ce aqida ta ilma aqida ka ce amma abin da maganar zamantakewa daban amma kai musulmi kakka yarda wallahi ka yarce ya Allah ka ce inna dinna lillahi salam Allah ce addini a wannan islam shine addini kurum ka yarda da wani addini addini ne a umar bayan da Allah ya maka haka na kalmi akwai ulama da kan wa karanta da gaskiyar magana addini na gaskiya a wajen al-musulmi na gaskiya addini islam shi ne kuran imanin hatta da annaba gaba daya musa musulmi ne isa musulmi ne balle ibrahim uba annaba uba musulmi da haka kenan shine aqida musulmi kurin musulunci shine addinin Allah wani wanda yake addinin banza eh zai zamantakewa mu da shi ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
جزاك الله خيرا الله يتي ومن يبتغي غير الإسلام دينا الله يتي دون wanda ya nemi wani addini ba islam ba falan yuqbalu minhu har abada Allah bai karba a nan duniya za a kare hofin akirati min khasirin kuma gobe kiyama ta ɓaɓe ne shi ne gaskiyar magana Allah ya ce laƙarji ya ce ya kai ta kado samawa ya tafattar na minhu ya kai sama ta tsage daga wannan kalma وتنشق الأرض كسات الآجي وتخر الجبال حتى دوس يروش إذا ما قالي دم أن دعوا للرحمن ولدا دم أن دنغنا ما ألا دعور أن دنغنا ما ألا ميراما لدا كلم باب إنوا كلمة الدنيا مهي جربا مهي جربا كمان دنغنا ما ألا إنوا أمو ماماكي san zuciya zai ma zai halakar da mutum malami na addini irin wannan ana wata da ya ba ta wata furoje sun ci kudi a rediyo ta nan garin ta rediyo ko ya ji shi sai wani kasa da jarida zai yake kai baroka ya shiga kasa malam yanzu kuna maganar zaman lahiya da kirista ga kuma musulmin tsakanin ku ba a shi ba ku gyara ta ba ka misali da ayi zalala hiv ai mu sai mu shirya da kira mamman da ɗari zara musamman suka molidi ya za mu shirya su ɗaya ce ya kai mu ɗan uwanmu ne ma baka ba a yau ɗan goyi mu makwanta mu makwanta mu ɗaya ne mata makwanta su ma ɗaya ne wai duka wai ya ci kuɗin furuji ne wani zaman nan ɗan uwa kai kurin dalilin na ce ka bid'a kalmar bid'a don ce kai ta kai ga wannan kalma da Allah ka ya kai sama ta tsage dutse ya tsage ya rushe ƙasa ta tsage ka ce kai gwanda mai wannan kalma da mai cewa ka bid'a kun bid'a ce kai ka ga nan karfin fice ne me ya ahadu sunna maka dan Allah me maka kurin ta kai sunna kurin bai ce baka wani kakan shi ko baban shi ko abin malamin mu a abu ƙura'ani da sunna ka ai addini da na gada ko ƙirƙire shi ne kiran abu suna ba shi ne layin namu da muka ce a rike ƙura'ani da sunna shi ne layi har ta kai a ce mai kiran wani allah mai cewa allah na ɗa a ce ya yi ka ya yi ya yi gwanda shi da ni kasa akwai sun zuce ya kai gaya kuma wanda allah bai bari mutu haka na wallahi ka hihita irin wani mai wani magana a kan kudin kasar ana ra'ayi da irin mutum Allah kiyaye wannan abu ne mai girman gaske yan uwa wanda ake wayewa mutane kai a nan sallar sarmai uwa manzan Allah ya zo duniya ya zo duniya da wani aƙidu ya zo da wani aƙidu masu wasu ce Allah ne shi kaɗai wasu ce shi wannan mataimaki ne da ƙoshi wasu ce duka uku ma Allah ne wasu uzairu Allah ne ko dan Allah duk wannan musulunci ya zo iya kira iya kira kuma dai an da ya ga yau ita gaskiya gaskiya ce kowa yana shi kowa yana shi suna yi musulmi na yi bai hana ba a gane idan wani idan kana tarihi kasashen larabawa tun da irin jordan amci a yau syria ya zama ce irin su qatar irin su kasashen da su wanganin bahrain duk ajin da larabawa su lebanon da ƙasa ce kiristoci ne musulunci suke amma yau ga shi ka ce ba dama musulunci suke yau kira ne kurin da gaskiya aka ƙare da hijazikin aka shiga turan yau musulman da suke amurka kaɗai ina ga yayin kwaci da nijar eh sun ba miliyan goma sha na baya wani musulun gangariya gangare musulmi da kurin ba a ɗan ba mai wata boli ba mai doguwa ba mai doguwa dukkan musulmi ne a amurka hakan waran shi saboda mutum mulin guza mulin mutum musulmi ne haka zaka ta yawo kuma sun ci abin gaba yake ci gaba yake ci ya uwa ki islam kenan gaskiya kenan tsaya kan gaskiya ba musulmin turai da amurka da ana toshewa rashi jikon kafirci a ce ai mu zaman lahiya wannan addini a suna nan kan musulmi su kodar dina addini haka suka zamna ka tsaya kai ma kan addinin ka addinin ka ne kodar ka yi naka in yinawa da kuma dukkan wani addini kodar amma ka ce ƙarya gaskiya ce bai yi wa ko ka faɗi za ma ɗaukar munafuci kodar ya ce wa ma yan bagin rahmani an yattakhidha walada Allah ce bai dacewa ga Allah mai rahama ya riki wani a matsayin da yana ya huce girma subhanahu wa ta'ala Allah ya huce haka yace in kullum man fi samawati wal ard duk abin da ke cikin samai da kasai gaba daya ko ma menene ko ma menene illa aturhamani abda sai ya zo ma Allah a hilin kiyama iya matsayin bawa kowa wa kullum a taku da akhirin kowa zama Allah ya kaskance a matsayin bawa kowa ne ba dan Allah ba kana Allah ba abokin kama Allah kowa kowa mala ya tabbatar da kaskanci bawa kake kowa ne ya ce laqad hasa Allah duk wannan halittar na sama da aka gaba daya Allah ya kiyaye ya san yawan su wa'addahum adda ya kidiga ya san ko da jinsi yawan da komi ba abin da kika ce ma Allah kuma kowan zai zo ma Allah ya matsayin ba wa yace wa kullum ati yawmal qiyamati farda kowa kuma bai kama dan uwan shi ma dan Allah gani da wannan aboki na ne ko dan gidana ne ko yaro na ne ko ko ni ke bi kai ya ce wallahi kowa za shi ga Allah shi kadai shi kadai ya yanta kyau to ka nemo ni ko wani da gaban Allah shi kadai iya matsayin bawa yake na Allah gaban Allah malikul mulk haka za ka gaban Allah kowaye zai zama Allah shi kadai ya Allah ce gaba
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا
nan kuma Allah subhanahu wata'ala na cewa zaman dai bayanin dai waɗanda suke kawurai masu ɗaukan wani Allah ko dangana ma Allah ya ce innan lazina amanu wa amilu salihat lalle tabbas dun waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki aiki na ƙwarai kaji ko imani kaɗai bai yi wa sai da aiki na gari kuma kamar da nan kasashenmu inda yadda ake karatu kaddara a tsaya alfiyar na malikiya inda yadda suka sa da kan tauhidi balle in kuma mukaddama ta mai risala wannan ba makarantar da nan gari da ba a da makaranta ce ta zaune amma tana da mukaddama kyakkyawa wajen tauhidi rashin gama Allah da kowa da bin sunna ya magana kan tauhidi kuma da kan bin sunna ta ya magana imani zaiwa la kamar imani illa bil qawl ce wala qawlun illa bil amal wala qawlun amal illa bi niyya ce wala qawlun wa amalun wa niyya la bi ba sunna ko yace imani zaiwa da kalma da kalmar shahada ya ka fadita yace da kalmar shahada kuma da wahida a zuciyarka da ka wadin ta kai zuci ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ka yarda Allah shi kaɗai ne ake kira ba a kiran kowa sai Allah ba a kiran aljani ko doguwa ko mala'ika ko rauka ko wani ruhani sai ka yarda haka nan shi ne shirin kalmar shahada to amma rutu ya ce la'ilala kuma ya ce ya yi jabar ya ilu ya haka ka ya ilu kuma malami ne akwai addini ana kwashin ne kaga tuni kaga tuni babu kalmar shahada tuni shi ya rushe duk wanda ya ce ba haka ba ce aikata ake ai wannan ruhane ne aljannu ne mummunai ka kira yi jibril ka samu ce Allah jibril ba kiran shi Allah kurin ba wani aljani wani ruhani ko makarbi ko imani ne ko mulakaci ba kiran sai Allah kurin Allah ya wuce ga mace da wani to kaga wannan ya cikin matsabishin tauhidi cewa ya a kira Allah kuma a kira wani Allah amma ga lakani iri iri gashi na na ruhani iri suna iri iri ka kira aljami iri ga sunan kuma da ne mai maka arziki ko yi ma wani abu daban daga baka da shahada kenan da kawo ɗaya ta zira hazuci ka yarda Allah kaɗai ne an bauta ba a kiran kowa ba dogara da kowa ba rantsuwa da kowa ba mai bada ba mai hanawa ko mai Allah shi kace ko Muhammadu Rasulullah Muhammad shine dan sako jika da Allah zuwa ga jika Rasul shine dan sako suka misaje me misaje sako ko me zake me sako me mu Hausa a ce manzo manzo dan aike ne wanda ka aika anan zango har hada ka ce manzo ko asalin ko san manzo a zango asalin manzo a zango nan zango da bulda arba suke raba suke da hada garu da hada garu garu to yanzu ga wakilin sarki a zango da abin sarki ke so ya kawo na umarni na doka hey a hey ga ma wannan manzan shi zai ga ma ɗan zango dokar sarki shi da manzo to shi rasul shi ne jikadan Allah zuwa ga duniya zuwa ga bayi da abin da Allah yake ku yi ko kan ku yi ga wanda yake gaya wa ya san gudu sako sai ka ce muhammadu rasulullah yanzu kenan ka yarda ba mai kama sako daga wajen Allah don a sauran al'ummomi a samu lokaci guda ga zakariya ga isa ga yahya na ga wata rana ruwa ta inganta Allah subhanahu wata'ala ya ma annabi Isa wahayi ya gaya mutane wata kalmomi wasu ayyuka sai jinkiri sai aka ma yahaya wannan wahayi ya ce zan zo in wadi ɗaya a cikinsu kai ka yi jinkirin wadi ya ce kakka wadi Allah ma azaba kamar ne hunje kai ne aka farawa wahayi haka a lokacin arsa lokaci guda a samun manzanni to amma mu namu shi kaɗai ne tilo shi ne cikin a cikin tafhidi na alashi abu gudun rahim wallah abu gudun rahim wallah iya kawo cikin tafhidi iya bayan tafhidin uluhiyya rububiyya masfat ya ce tafhidin risala wasu mai malamai suna mamaki ya aka kawo abin shi ka- shi ya san me yasa kawo tafhidin risala shi saboda abu ne matsala a cikin al'umma ta yau mutum bai san me tafhidin risala ba a sauran al'ummomi aka aiko da manzo biyu ga al'umma guda ko sama da haka amma mu musulmi manzo ɗaya gare mu ba a gama shi da kowa yarda da wani ya zo da saƙo daga wajen Allah babu imani ba mai kawo saƙo daga wajen Allah ka ce a shahadu an la'ilaha illallah wa annan muhammadu rasulullah me ya kai abubakar siddiq har ta bai suka yi mutane musalama mutane musalama sun yarda da shahadu an la'ilaha illallah annan muhammadu rasul sun yarda yanzu kake kalmar shahada sun amince da a shahadu an la'ilaha illallah wa annan muhammadu rasulullah amma da suka yarda musailama ma Allah ne tsawo shi ya kawo aka yarda su aka jin har suka dawo kenan ba musulmi bai yarda da wani mai ka sako daga wajen Allah in ba Muhammadu Rasulullah kenan yarda wani ya kawo sako ko wata addu'a ko wani zikiri daga wajen Allah shi ma Allah ba shi rushe kalmar shahada kace da kai muna magana mai risala ya ce kalmar imani batta cika sai da magana ita maganar he da niyya ya ce da maganar da niyyar da aikin ya tsinata da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko kai niyya ai niyya kai imani na kware da Allah da manzon Allah aikin da kai yakin kware ne amma ba ikhlasi ka kai abin zako kai kan kai imani da Allah da manzon Allah kai dan Allah amma he kai bid'a Allah bai karba yana da yadda sunna sharfin karbo aiki ya da sunna shi na kace khalisan sawaba ba ruwan da aikin ga wace kai wace kai ba magan da Allah ko ya ce man amila amalan da sai dai amana fa waraddu duk wanda annabi ta duk wanda ya wani aiki ba mu ce ba yayi amma ya abin da Allah bai da mishi kina sharfin karbo aiki imani da aiki na gari kuma san ba wani bayan za mu iya samun aiki na gari sai ta hanyar wahayi wanda Allah ya koyi ga wanda Allah ya koyi kama sabon shi kina hanyar samun addini gargajiya da ka suna dole ya ce ke nan innan da zina amonu wa amonu salihati sai ya ja'adu da rahama don suka yi imani suka yi aiki na gari Allah mai rahama zai sa musu so soyayya ta bayan kwarai duk wani zai ga in ya bata da mushrikai ko suka bar addini za za abin da zaka ga duniya a ka so ka ba Allah ko kai ta Allah sai Allah ta bayan bayo su soka tun daga san haka sa mun ganta ruwa cikin sahih bukhari haka sai muslim mun zai ba labarin cewa inna Allah idza habba 'abdan da'a jibril fa qala ya jibril inni uhibbu fulana fa uhibbu قال فيحبه جبريل قال ثم ينادي في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه قال فيحبه أهل السماء ثم يقول له قبول في العرب وإن الله إذا عبد عبدا دعا جبريل فقال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه قال فيبغضه أهل السماء ثم يقول له بغداء في العرب رواية بخاري مسلم كاوتا أبن لك رواية madana ke ta girma Allah mai girma inna la idha abada Allah in ya so wani bawa kenan kai aikin ka ba Allah har Allah ya soka ga abin da yake wakana da jibril Allah zai kai malaka jibril ce ya jibril zai ce inni bi fulanin fa'ibu ina son bawa na wani kuma kai ma ka so shi kai tsaye Allah sai kai Jibril duk duniya da kake santa aba dan wakai yanzu ka san wani dan balo wani Amurka ko Argentina ko a Faransa ko a Spain ko kana Niger ka san shi kaman ta kuke da shi ko wani mutum mai arewa da na'urar kasan shi to na Allah ne ta ma Jibril ina san wallahi kai ya santa bawa na wani kai tsaye ya sanka na so shi kuma kai ma ka so shi bayan wannan kira sai jibril shi ma zai shirya sama zai tsela sama sanar a sama allah iya san bawar shuwa ne duka mai sama gaba daya mala'iku ga duka ga mala'iku Allah ya so bawon shi wane da haka ku so shi kuma ku so shi dole kuma sun soye malamu suka maka addu'a Allah gafarta maka Allah ya cikanka wannan haka Allah zai wa bawon da ya kai bautar har Allah ya so ka in wata ɗan wani yayi yi bawa mai imani ka daga aikin da Allah zai so ka kuma yawan bawa wani bawa wani daba daba bawa sa dabarwa kurin aikin da aka ce kurin kai kai na bari ka bari ku ba wani sa dabaru ba wani akale kurin biyayya ce biyayya ka bi abin da aka ce ka yi ka bar abin da aka ce ka bari shi kenan ka gane wannan ɗan wake sanarwa ai wani shugaban kasa ya bashi mai ta kiran wani an ta mai barka barka barka ta shugaban kasa wani mai kashi da wutsari iya goma mutu abin ne ko iya goma mutu abin ne amma mun na da jin daɗi yake wani an bashi mai ta girma to wannan Allah ne malukan mulku zai ce ya soka yace haka kuma ka sani idan ka kai shegantaka ta kai shegantaka Allah ya tsane ka Allah zai tsane ka zai kira ya jibri ina kin bawa na wani na kishi kai maka kishi zai kika kuma zai shela Allah ya ki bawan shi wani tuku kishi kuma san ka ba mai san ka haka za a yi sanarwa da haka kuwa kenan shi ne kai sun Allah ke cewa innal ladina amanu wa amilu salihati sai ya ja'alu lahumur rahman wudda to suka yi imani suka yi aiki aiki nagari Allah mai rahama zai sanya musu masoya na kwarai mala'iku da bayan Allah na kwarai za su ka tabbata Allah ce gaba
فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا نعم فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وانا القرآن التي من سوق قاشي saukin faɗi da kiyayewa da har da cewa ta halshenka Allah saukar da shi litubashira bil muttaqin dan ka yi bushara ga masu tsoron Allah musu bushara da rahama da karamci da Allah ke musu wa tunzira bihi qauman ludda kuma dan ka yi gargadi da wannan alqurani kawa mutane masu rigima ɗin rigima ɗin jayayya da maganar Allah a musu gargadi kayan ajali shine fa'idar sabkan mana alqur'ani wa kam ahlakna qablahum wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا
نعم وكم أهلكنا قبلهم من قرن نوع ma'ana da yawa muka hallakar kahin mutanenka na yanzu mun hallakar da al'ummomi daban-daban ga mutanen nuhu ga adawa ga samudawa ga mutanen shu'ad sai mutanen gasa ne daban-daban wasu ma ba a ba mu labarin ya ce halittu hissun minhum min ahad waɗannan da muka hallakar in ma mutanen nuhu ko adawan ko samudawa kana jin motsin wani daga cikin kana jin wani motsi a wani jin alama don hashi ko nuri a ɗan motsawa a cikin adawa akwai saura a kabarinsu ana jin ɗan saɗe don hashi ana jin ɗan motsin ka taɓa ji au ta samu wani murkiza ka taɓa jin wani sauti wani koda kaɗan ne ka taɓa ji daga wajensu wani motsi babu ba sauti ba wani motsi ko kaɗan Allah ya ƙare da su ya gama da su kuma ya daga yamma kwarar haka nan kuma za ku zo ku wuce wata da sai labari ƙarshen su kuma da mutum sai sabo sura so ta tsaha musamman labari
بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا
نعم بسم الله الرحمن الرحيم طه yan uwa taha tana daga cikin surori masu harawa da irin wannan harufa irin su alif lamim hamim nun duk da an samu wasu hanyoyi su labarai wasu ce tsaha suna annabin sallallahu alaihi wasallam wasu ce tsaha mana ka ta kasa kalar ta kasa iya shan wahala ta kawa iya ta kaushi iya sallah ta yawa iya iya ta kaushi sama aka ta kasa kwar maganganu da ba amma gaskiya ba wata magana mai madogara ko kwara amma ya kan washe har balle tsaha daga sura larabawa tsaha wani tsaha rikin larabawa ko cikin musulmi ma ce babu wata ruwaya wata tabbata annabi annabi sunan sa babu babu wani sinadi kyakkyawa cikin sunan manzo Allah ce akwai sunan shi taha taha kullun taha sunan sura ne irin hamim irin alif lam mim ra irin sunan qur'an akai taha shi amma mafi kashin gaske ne a cikin cikin tafsiri mafi madogara a wajen malaman tafsiri ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ba mu sabakar ma ba da wannan alkur'ani don ka wahala nan allah subhanahu wata'ala ana raddi ne ga mashurakai ana ba iya ba manzan shi ta siliya ya haƙuri domin mai yawan an hukun musulunci wanda kan suka muzammin kowa cikin sai musulun ashe tana ba labarin cewa harkon musulunci harkon muzammin da ta zama ko ta san ko manzo Allah ya ta da ya ci gaba da raya dare kuma lil illa qalila zuba usulun qalila da duka aka san gurbani kuma lil illa qalila zuba usulun qalila kai raya rabin dare ko sulusun dare kai da ai wani abu ne sa nan kware ta ce shekara guda ba ka san kashin su kashin kashin surar ba annabi shi sahabbai suna ta tsalla wani raya rabin dare wani cikin biyu haka suka yi ta yi kawa ta kumbura tana ruwa to sai su a gihidiya su suka ce ai muhammad damu wannan aike da aka mai dama kurin dan a gaji a ba su wahala ne kurin wannan addinin wahala ne dan a gaji yadda shi da hankali kalmar shi kurin ke ta wahala wani kurin hala jeki ba wani ba addinin ba wahala ba kana addinin kana ta kullum kana sallah kawai tana kumbura daga cikin maganin malamai dai shine Allah ke cewa ma anzalna alaykal qur'ana tashfa ba mu sabkar ma ba a ƙur'ani don ka wahala illa ta zakirta liman khasha ƙur'ani galgadi ne ake wa wanda za ma galgadi ya ji tsoron allah mai rabo ke tanzilan mimman khalaqa al-arda was samawati al-ula shi wannan alqur'ani sabkakke ne daga wani mai iko daga wanda ya halicci sama ya halicci ƙasa da sama maɗaukakiya mahalicin wannan abin shi ne ya sarkar da alƙur'ani kamar ga cewa ne ya wannan aiki ya gama siffar shi الرحمن على العرش استوى
shi da ta arraman shi ne masabcin da masabcin wani wani littafin shi ne arraman shi ne mai rahama allah mai rahama kuma ya ce alal arshi tawa shi Allah mai rahama ya daidaita daidaita wartara ce da shi a kan al'arshi shi al'arshi shi ne mahi girma halukwa gaba ɗaya a gare shi na gaban labarin cikin wanda suke ɗaukar al'arshi guda bakwai ko su ne takwas ko? na takwas ne na sun ƙurani ko? su takwas ne annabi sai suranta maka ɗaya daga cikin mala'iku wanda mutum girman tsakanin kunnen shi ɗaya wannan leshen kunnen shi da kawo da shi kai zana ka ya kai ɗaya ɗaya tsakanin kunnen ka da kafaɗa ka auna gani to mu zala ce tsakanin kunne da kafaɗar mala'ika ɗaya cikin mala'iku masu ɗauka al'arshi ta iya shekara ɗari bakwai ruwaya ingantatta kan haka wani ba a gaya wani ba girman shi ba wannan kurin girman tsakanin kunnen shi da kafaɗar shi ta iya shekara ɗari bakwai ruwaya ingantatta kasa abu girman kurin ya huce kwalluwarka duk wani imani abu baka sawara shi ta hiyar shekara ɗaya bakwai ai abin ba kama ne sai ce al'arshi ita mun al'arshi ita mun girman hannun halittun Allah da ke sama da ƙasa wasu a kursi su mata ƙarfi wasu a kursi su ma wata ƙarfi kursiyin Allah ta yi girman samai da ƙasa kursiyu wata kujera ta musamman amma Allah ce wani kujera ta yi ƙarfin samai da ƙasa ruwaya tabbatata na ba da labari sai ɗan ɗan baka abu kaɗan gano kaɗan ka imani kurin ya sa gama girman kursiyu ya ce kursiyu inda za a ɗauko sama bakwai da ƙasa bakwai duk na mutu gaba ɗaya a gama su gaba ɗaya ba sama ɗaya ba bakwai gaba ɗaya ta ƙasai ya ce a mulmule a ɗora a kan kursiyun Allah ya ce za su ɓace yadda kasan kaji hudon wani kyalle ko zobe a cikin sahara na kasan kaji zobe a sahara sai ɓace ko haka sama bakwai da ƙasa bakwai za su ɓace a kan kursiyin Allah kasan ya huce ka tsawara kwallo ilakunan imani abu ne da girman gaske kuma sai ya ce ita kuma kursi idan za a ɗauko ta a ɗora kan al'arshin Allah za ta ɓace kamar yadda ka ji zo bi cikin tsara subhanallah wannan ya kanta da kai girman halittun Allah ina da girman mahalicci da ikon shi kudurar shi wannan shi Allah ce ar-rahman Allah ashistawa Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi daidaita wadda ta dace da girman mulkin shi kuma surantawa mamali ke cewa dal istiwa an san daidaita kan abu amma maganar kaifiya yaya take yaya take wani ba naka bane ba tambaye shi ma dai da ciki kurmin imani istawa ala al'arsh kamar ne kamata mu tsaya Allah kai mu rana da Allah kai mu karatu da da shi zuwa Laraba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته